بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر 28 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 324 cikin jarangiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddithul mufassirul faƙi abu abdullah muhammad bin abubakarin zura'i a dimashq wanda aka fi sani da suna ibn qayyimul jauziya shekul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad mausu'a ne a tarihin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'adi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi sallama da al'adarsa da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuran rayuwa da hulɗarsa da jama'a. Malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'adi a halin tafiya inda ya je ƙasar Makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa. Allah ya saka masa da alkhairi. Don ba manta ba muna bibiyan wannan malami an da yake mana tarihin zuwan tawaga mabambanta domin kawo cappa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauraron bayani akan addininsa musamman a karke-karken rayuwarsa ke. Muna bayani akan tahowar wafdu Najran, tawagar mutanen Najrana kiristocin nan na ƙasar Yaman waɗanda suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ji bayani daga wajensa kuma suka koma zuwa wajen mutanensu suka kai labarin wannan bayani da suka ji. Za mu tashi a inda malam yake cewa فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلاعنهم حتى إذا كان من الغد أتوه فكتب لهم في الكتاب wato bayan da ya gaya mana abin da ya faru na bayan tattaunawar da aka yi ba su fahimci gaskiya ba ba su yadda za su bi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu tambayoyi su ma sun mushi ya amsa maganganun su su ma sun amsa mushi waɗannan kiristoci suka kafe har suka ce to a zo a yi mubahala kamar da Allah ya ainihin fada a cikin alkur'ani to amma da suka zo sai suka yi wa kansu karatun tanasu suka ce ba za su iya wannan mubahala ba saboda sun tabbatar idan dai wannan bawa na Allah akan gaskiya yake kuma suka zo suka yi mubahala da shi suka ce to za su lalace da su da zuriyarsu da ƴaƴansu duka sai wannan la'anta da tsinuwa ta bayyana a tare da su saboda sai suka janye jiki suka ƙi li'anin wato mubahalar alalin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma fito yazo da Fatima yazo da Aliyu yazo da Hassan da Husaini sunan zai yi wannan mula'ana shine cewa shagari sai suka dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rubuta musu wannan wasiƙa dake tafe ita ce bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahama mai jin kai nake fara wannan rubutu manzo Allah yasa aka rubuta yana shifta yace hadha ma kataba muhammadun annabi rasulullah wannan shine sakon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah din nan ya rubuta linajrana ga mutanen najran id kana alaihim hukmuhu fi kulli samara yace wato a bisa abinda aka yarjejeniya na cewa za su bi hukuncin da zai musu game da duk wani dan itace da zai tsoro a garin wa fi kulli safra da kuma duk wata azurfa duk wata zinariya amin wa baida da duk wata azurfa haka ce safra wa baida zinariya da azurfa wa sauda da sauran kudade waɗanda suke ba waɗannan ba yace wa raqiq da duk abin da ya shafi arzikin su na bayi fa afdala alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta cewa duk abin da ya dora akan wannan duk abin da ya saura wata raka zalika kullahu ala alfayhulla annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu falala ya ba musu dukiyarsu amma da sharaɗin duk abin da ya ɗauri a kan wato hulla dubu biyu kamar a ce wato jaka dubu biyu a cikin wata riwaya ya zo da alfai hullatin min hulalil awaki wato dubu biyu jaka dubu biyu na arziki na dukiya an aka kirga awo ko sikeli dubu biyu aka ce kudin kasan dukiyar kasar ta kai wannan to za su fitar da abin da bayani zai biyo baya fi kulli rajabin alfu hulla a kowane watan rajab za su ba da dubu ɗaya wa fi kulli safarin alfu hulla a kowane watan safar za su ba da dubu ɗaya mato bayan wata shida kin a gan kula rajab zuwa zuwa safar wata shida safar zuwa rajab wata shida ya ce fa bi hisabin a auke wa fi kulli safarin a alfu hulla wa kullu hullatin ukiya kowace hulla ɗaya abinda ake yanta shi ne ukiya wa ma zadat alal kharaji au naqasat alal awaki fa bi hisabi duk abin da ya tsoro ko ya karanci ya gaza dubu ɗayan nan ko ya wuce haka to za a fitar da abin da lissafi ya kama wato za su dinga bada wannan dukiyar a kowane wata shida amma idan arzikin ya ƙaru za a ƙara gwargwadon abin da lissafi ya kama idan ya ragu za a rage da gwargwadon abin da lissafi ya kama ina fata mun gane wannan yace fa bi hisabin wa ma qabaw min duru'in aw khaylin aw rikabin aw ardin ukhidha minhum bi hisabin haka nan abin da ya samu wanda suke amfani da shi na silke ko dawakai ko sauran ababen hawa ko kayan amfani da kullun su ma za a karba harajin su da gwargwadon abin da lissafi ya kama wa ala najrana mathwatu rusuli sannan a hidimar dan sakon da zan aiko inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai karbi wannan sakon da hidimar sa makwancin shi abincin sa da security sa duka yana kan gwamnatin garin wa wa muta'atuhum biha 20 fadunahu yace haka nan haka nan watin duk abin da za a yi na saman musu da mutu'a wato su samu yanayi na jin daɗi su 'yan saƙon to yana kan gwamnatin ishirina fadunau ashirin ko ƙasa da haka wato ya zama abin da za a bashi ukiya ashirin da zai ishe shi abin da zai rayu a lokacin da yake tare da su wala yi wasu rasulun fauka shaharin idan na turo sa ɗan saƙo to ban yadda a ajiye shi fiye da wata ɗaya ba a haɗa mashi ababen da ya kamata a haɗa mashi ya dawo da su maximum time da zai yana jiran a gama lissafi a gama ware mushi abin da yake shine haƙƙin wato jizyar da za su biya to wata ɗaya wa alaihim ariyatu 30 dir'an kuma mutanen najran za su ba da aran silke guda 30 wa 30 farasan da godiya 30 wa 30 ba'iran da raƙuma 30 idza kana kaidun bil yamani wa magadira in aka samu wani makirci ko ainihin wato gadaru wani saba wa alkawari daga wasu mutanen Yaman to zan aiko da sojoji wanda za su dau mataki su kuma za su bada waɗannan makaman a matsayin aro wama halaka mimma a'aru idan aka yakin aka gama idan wasu daga cikin makaman nan ko ababan hawan sun samu matsala sun mutu ko sun lalace a aru rasuli min duru'in abinda suka baiwa dan sakona na aran waɗannan silken au khailin ko abin nan wato dawakai au rikabin ko ababan hawa fa huwa damanun ala rasuli ya zama bashi akan dan sakon nawa hatta yu'addiyahu ilai sai an biya su za a biya su idan ya anshi dukiyar da ya kamata su bayar zai ware waɗannan kayan da suka bada aro wanda aka samu matsala aka aka lalata su aka yi damage din su za a mayar da su sannan sai annabi ya ci gaba da cewa li najrana wa hasabiha haka yazo ana koko yanda yake asalin nuska mai kyau wa hashiyatiha garin najrana da abin da ke kewaye da ita jawarullahi wa zimmatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam za a ba su kariya da kariya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙawarin kare garin idan sun yi mana wannan mu ko mu ne zamu kare garin za a aji sojoji wanda aikin su kare garin yace wa millatihim kuma za a kare musu addinin su na Kirista su cigaba da yi wa ardihim da kasar su wa amwalihim da dukiyarsu wa ghaibihim wa shahidihim wa ashiratihim da wanda yake gari da wanda baya nan da ƴaƴa da jikoki da dangin su kowa za a kare musu sai kuma yace wa bi'ihim yazo a taniska wa tabi'ihim amma kuskuren bugun inji ne wa bi'ihim jam'u bai'a shine wuraren ibadarsu wato chapels ɗinsu da cocinansu da wuraren sujudarsu su ma za a kare musu wa Allah yughayyiru mimma kanu alayhi amma da sharadin kar su canza wani abu daga cikin sharɗan da aka yi da su dinnan wala yughayyiru wala yughayyiru haqqun man haqqun min huquqihim wala millatihim kuma ba za mu canza wani abu daga cikin haƙoƙinsu na addinin su ko ‘yancinsu na yin abin da suka ga dama da rayuwarsu ba, wala yi gayyaru uskufun min uskufiyati, ko ba za a cire wani fasto ko wani rabaran fada ba za mu cire shi daga aikin da yake yi ba, wala rahibun min ruhubaniyati, ba za mu tirsasa wani mai ibada irin ta Kirista wanda yake aure, yake sa takalmi, yake zama cikin mutane yana da sau'amarsa, ba za a tirsasa mishi a ce ya daina wannan abun ba. wala waqatin wala waqatin an wafahiyati ko wala wafihin a wata nuska an wafahiyati haka nan mai gadin coci shine wafai ko waƙai wanda aikin shi zama yana gadin cocin yana kula da ita ko mai shara ko makamantansa shi ma ba za a hana shi aikinsa ba ya ci gaba da cewa wa kullu ma ta hata aidihim min qalilin aw kathirin laysa alaihim ribatun wala damun jahil wala damu jahiliyatin haka nan duk abin da ke hannunsu na dukiyarsu ko abin da ke hannunsu na bayinsu wanda a ciki babu wani abun kokonto ko wani bashin jini da ake bi a jahiliya wala yuhsharuna wala yu'ashsharuna ba za a to ai musu cincirundo a ce sai an karbe ba kuma ba za a yi ba za a ce su ba da ushiri ba wala yatawu ardahum jaishun kuma sojoji ba za su shigo cikin gari haka su tsorata mutane ko su kawo farmaki ba wa man sa'ala minhum haqqan fa bainahum nisfu ghayra zalimin wala wala madlim wala madlumin don ya tambayi ainihin wani haƙƙin shi to tsakankanin su za a bashi ba tare da an cuce shi ko ya cutar ba wa man akala riban min dhi qab fa dhimmati minhu bari'a amma wanda ya kasance yana cin riba to wannan duka alƙawarin da aka yi shi babu bai da wani alƙawari ba za a kare mishi alƙawarin riba ba wala yukhadhu rajulun minhum bi zulmin bi zulmi akhar ba za a kama wani da wani laifin da wani yayi ba a ce ga wani laifi dan ba gan shi ba kama baban shi ko dan uwansa ko abokinsa ba za a yi haka ba wa ala ma fi hadhihi safiyati safihati jawarullahi wa dhimmatu rasul muhammadin nabi muhammadin nabi rasulillahi hatta ya'ti amrullahi ma nasahu wa asluhu yace za a ci gaba da gudana akan wannan abin da aka rubuta na baya su makwabtakan Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matukar suna ci gaba da gudanar da abin da aka ce an yi yarjejeniya akan shi kuma suna gyara komai da ya kamata su gyara fima alaihim da haƙin da ke kansu suna bayarwa ghairan munqalibina bi zulmin ba tare da sun juya cikin wani zalunci ba to wasika da annabi ta musu kenan sharadin jiziyarsu shahida abu sufiyana ibn harbin shaidu akan wannan ainihin wato draft sune abu sufiyana ibn harbin wa amr ibn wa ghailan ibn amr wa malik ibn auf wal aqra ibn habis al hanbali wal mughirah ibn shu'ba sannan sai ce wa kataba sannan sai aka rubuta hatta idza qadaw kitabahu yayin da aka gama rubutun sai ya ce in sarafu ila najran sai suka koma garinsu wannan asalin wasiƙa ta nan a cikin littafin futuhul bilad na albalazuri da suka tafi garinsu fatalaqahumul usqufu sai rabran fada din ya tare su a hanya wa wujuhu najran da manyan mutanen garin najran jagororin garin ala masirati lailatin bayan da suka kusa da garin kamar tafiyar dare guda kamar zango daya ya rage musu sai waɗancan suka fito suka tarbe su sai suka ce wa ma'al uskufi akhul lahu min ummi shi babban rabaran fada din wanda shine jagoran su na addini yana tare da wani dan uwa nashi da suke uwa daya wa huwa bunu ammihi minan nasab sannan kuma ta bangaren baban shi babannin su kuma cousin ne uwarsu daya amma uba kowa da nasu amma wanda ya aure matar mahaifiyar aka haifuwa ne da ya rasu kuma wani cousin ɗin shi ya sake aurenta aka haifi wani kaga suna dangantaka wajen uwa ɗaya suna kuma dangantaka wajen cewa mahaifansu ‘yan uwa ne ko mun gane sai ce yuqal lahu bishr ibn muawiya ana ce masa bishr dan muawiya kunyatu abu alqama fada fa'al wafdu kitaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila al-usqufi sai waɗannan ‘yan tawaga ‘yan aike suka miƙa wannan saƙo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga babban rabarin faba ɗinsu fa baina huwa ya qara'u yana cikin karantawa wa abu alqamata ma'ahu abu alqama yana tare da shi wa huma yasirani suna tafi akan abun hawan su suna karantawa id kabat bi bishrin naqatu sai ra kuma bishru tayi tuntube da shi fata'assa bishrun sai bishir yayi tsinuwa ghaira annahu la yakni ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tsinuwa kuma sai ya ɗaukar wa kanshi wani rashin mutunci ya yi tsinuwa ba tare da ya saka ya sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman ka zo za ka yi tuntube ka ce irin da mata suke cewa sai a ce shegiya uwar kishiya ko sai ka faɗi sunan wani wanda abokin hamayyar ka ne to sai ya faɗi sunan manzon Allah a irin wannan yanayin tare da tsinuwa kuma gane kamar ya ce Allah ya tsine ba wani sai ya yi wannan muguwan maganar to da shi babban shugaban kiristocin ya ji sai ya ce mashi faƙallahul uskufu inda zalika sai ya ce masa ƙad ta'asta asta wallahi nabiyya mursalam ya ce na rantse da Allah ka tsine ma annabi ne kuma mursali faƙala bishirin la jarama ya ce ba matsala wallahi la a hullu an ha aƙadan hatta atiyau ya ce ba zan cire wa wannan raƙumatawa linzaminta ba har sai na je gaban shi sai ya ji gumin zala sallallahu alaihi wasallam fadaraba wajha na qatihi na hawal madina shikenan kawai sai juya ya kama hanyar madina wa sannal usqufu na qatahu alai sai shi ma rabaran fara din sai ya biyo sawun shi suka tawo fa qala lahu ifham an inma qultu hadha lituballiga anni al-araba makhafata an yaqulu yace na faɗi wannan maganar ne dan labari ya iske larabawa don kar a ce inna ukhidna humqatan aw nakhana li hadha ar-rajuli bima lam tanha bihi al-arab shi wannan abu alkama sai ce abin da yasa nayi wannan turjiya na faɗi sunan shi na aibata shi ban so labari ya iska larabawa cewa mu mutanen najran mun tsoraci mutumin nan ba mu ma iya mukawamata shi ba mun miƙa mai wuya ne kawai kaman wasu wawaye ya ce kar kuma a ce mun yi abin da duk larabawa ba su ba kowaɗanda larabawa sai da suka yi turjiya sannan suka amsa mu kuma a ce mun amsa gaba ɗaya wani hannu a azuhum wa ajma'uhum darar ya ce bayan mun fi kowa daraja mun fi kowa gida faƙallahu bishirun sai bishir ya ce ma shi fasto ɗin la wallahi la uqiluka ma kharaja min ra'asika abadan ya ce na rantse da Allah ba zan ainihin wato a abin nan ba zan cire maka tuta ko kuma ya ce ba zan lamunce maka abin da ka ambata ba fadaraba bishirun naqatahu wa huwa muwallin dhahrahu lil usqufi wa huwa yaqul daga sai juya yace wato shi babban fastan ne da yaga abin da dan uwan nashi yayi nufin yi sai nuna mishi cewa a'a shi ba haka yayi nufin babban fadi wannan magana dan in ja maka ka ji damuwa ko ka ce sai ka je da kanka ba sai ce a na riga na ɗauki ɗawainiya sai na je shikenan sai yake waka raja ziyara cewa ilaika ta'adu qaliqan wadinuha mu'taridan fi batniha jabinuha mukhalifan dinan nasara dinuha yace ilaika ta'adu qaliqan zuwa gare ka wato abin yake komawa qaliqan kana mai shiga cikin damuwa wadinuha da kuma bil wato abin nan abin nan kaman taɗewarka ga addininka ko cin diddigen da kake ma addininka mu'taridan fi batniha jabinu wanda abin hawanka ka ka birkita shi ka ka yi gaba ka yi baya baka san inda zaka je ba mukhalifan dinan nasara dinuha kana sabawa addininka na kirista haka yi tafi hatta a tan nabiya sallallahu alaihi wasallama walam yazal ma annabi sallallahu alaihi wasallama tastushida al abu alqama ba da gari bai guje ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulunta har ma yayi mutuwar shahada wannan kalma da ya faɗa wanda ya faɗe ta da nufin izgiri sai Allah ya taimake shi garin haka ya taho ya musulunta kuma har yayi mutuwar shahada wada khalal wafadu najrana su kuma tawagga suka shiga garin najran fa'atar rahibu ibnu abi shamrin az-zabidi wa huwa fi ra'si sawamatin lahu faqala lahu fa'atar rahiba ar-rahibu shi tafassan sai je wajen ibnu abi shamr az-zabidi yana cikin sau'amar sa dakin sa na bauta yace masa inna nabiyyan qad bu'itha bitihama an fa aiko wani annabi a yankin tihama shine yankin yankin kasar makka kenan wa innahu kataba ilai ila al-usqufi ya rubuto sako zuwa ga rabran fada fa ajma'a ahlul wadi an yusayyiru ilai shirabil ibnu wada'a da ya rubuto sako na farko mutanen garin nan suka yi shawara a aika mai shirabil ibnu wada'a kamar da muka ji a baya wa abdullahi ibnu shirabil wa jabbar ibnu fayf fayatuhu fayatunahum bi khabari su je su kawo labarinsa fasaru hatta atauhu to sun tafi din sun je gunshi kuma gashi sun dawo fada'ahum ila mubahala ya kiraye su cewa a zo ai mubahala fakarihu mula'anatuhum basu yadda ba suka ki wa hakamahu shurahbilu fa hakama alaihim hukuman shurahbil ya bashi dama cewa kai hukuncin da kaga dama akan su sai hukuncin to wannan kuma shine hukuncin wa kataba lahum kitaban ya rubuta wannan sakon thumma aqbala al-wafd bil kitabi hatta dafa'u ila al-usqufi kuma sun taho da wannan sako sun kawo fada din namu rabaran fada fa bainal usquf yaqra'uhu wa bishrun ma'ahu id kabbata bi bishrin kabbat bi bishrin naqatuhu fata'asaf yace kaji kuma abin da ya faru usquf yana cikin karantawa bishru abu alqama sai dabba shi ta tuntube da shi fa shahidal sai yayi tsinuwa fa shahidal usqufu annahu nabiyyun mursalun sai shi usquf din rabaran fadan ya ce ai wannan mutumi na tihama wato manzala sallallahu alaihi wasallama lalle fa annabi ne manzo na gaskiya dalilin wannan magana da yi fansarafa abu alqama nahwahu yuridul islam sai abu alqama bishri kenan sai ya tafi yana nufin musulunci fa qala rahibu anziluni wa illa ramaitu bi nafsi min hadhihi sawma yace to ku sauko da ni dan suna yin daki ne wanda sai an sa tsani ake hawa kaman wani dan bene haka ko makamancin shi ko dan kaman penthouse sai ya ce to ku sauko da ni in ba haka ba in duro fa anzalu sai suka sauko shi fantalakar rahibu bi hadiyatin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan wato mai bauta din sai ya tafi wanda ya sauko dinnan daga sama kenan sai ya taho da wani kyauta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min ha hadha al-burd alladhi yalbasuhu al-khulafa'u wal ka'abu wal 'asa yaso da wani bargo sai mai labari labari yake cewa shine wannan bargon da sarakuna suka ci gaba da sawa wato sarakunan zamanin Banu Umayya da Banu Abbas sun gaji wannan bargon suna rufa shi a jikin su wal aqab da kuma ainihin wato wasu wasu takalma wal asa da wata sanda faqamar rahibu ba'da zalika yasma'u kayfa yanzulul wahyu wannan mai bauta na cikin kiristoci sai ya zauna a Madina wa aqamar rahib ya zauna a Madina yana jin wahayi na sauka was sunan yana jin ana karantar da addini wal fara'id wal hudud da ainihin batun gado da farillai da haddoji na kisa na, zina na shan giya na kaza da kaza duk ya ji wannan bayanin wa aballahu lirrahibil islama amma wannan mutum ne bauta bisa jahilci Allah bai bashi falalayya musulunta ba kaga shi wancan ya zo ya musulunta na biyu ya zo shi kuma ya ma dade amma bai musulunta ba falam yuslim bai musulunta ba wasta'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi raj'ati ila qaumi wata rana sai ya nemi annabi ya bashi izini yana so zai koma garin su wa qala yace inna li hajatan wa ma'adan insha Allah ta'ala ina da wata bukata amma zan dawo in Allah ya so farja ila qaumihi falam ya'ud hatta qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma garin su ko bai dawo Madina ba har manzon Allah ya rasu ya musulunta bai musulunta ba ba a ji labari wa innal usqufa aba harif ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ma husayd wal aqib wa wujuhu qaumi shi kuma babban rabaran fada din nan abu harif shi ma ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da wasu manya da jagorori a cikin mutanensa wa aqamu indahu yastami'una ma yanzilu Allahu alayhi suka zauna su ma suka ji abin da Allah ke saukarwa fakataba lil usqufi hadha al kitab walil asaqifati bi najran ba'du annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki rubuta musu wani sabon sako ga shi wannan babban reverend father da sauran reverends shine sakon bismillahir rahmanir rahim bin muhammadin annabi ila al usqufi abil harisi wa asaqifati najrana wa kahanatihim da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake ta wannan sako daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga babban shugaban fastocin Najrana shine Abul Harith da sauran fastoci dake karkashin shi da kuma kahana wato masu kula da wuraren ibadarsu wa ruhbaniyihim haka yake asalin nuska mai kyau ruhbaniyihim ba ruhbanihim da ƴan ƴan bauta ba ilimi a cikin su wato sufayan cikin su wa ahli biy'ihim da mazauna ustazai da ke zaune a cikin cocinansu wa raqiqihim da bayinsu wa millatihim da masu bin addininsu sannan sai ce wa sawaqatihim ya ga wata nuska wa sawaqatihim wa sawaqatihim ko to duk zai daukan ma'ana guda sawaqa ko sawaqatihim kamar da yake asalin nuskar wato sauran karabuti ayyuhan nasu sauran mutanen gari masu zuwa cocinan su masu halattar sabis ɗinsu annabi ya ce wa ala kulli man ma tahata aidihim min qalilin wa kathir wai wannan sako zuwa ga duk abin da ke karashin kulawarsu kaɗan da mai yawa jawarul lahi wa rasulihi an ba su ainihin wato makwabtaka Allah da manzansa la yughayyaru usqufun min usqufatihi wala rahibun min ruhbaniyatihi ba za a cire wani fasto daga aikinsa ko wani mai bauta daga bautarsa wala kahinun min kahanatihi ko wani mai kula da coci daga aikinsa ba wala yughayyiru haqqun min huquqihim wala sultani ba za a canza wani haƙƙi daga haƙoƙinsu ko shugabancinsu ba wala mimma kanu alaihi ala zalika kuma duk abin da suke akai an bar su akai ala zalika jawarullahi wa rasulihi abada har abada an ba su wannan ainihin kiyayewa ta Allah da manzansa ma nasahu matukar sun bi gaskiya bisa sharadin da aka yi da su wa aslahu alaihim matukar sun ci gaba da kyautatawa ghayra munqalibina bi zalimin wala mazlumin wala zalimina basu bi bayan wani azzalimi ko kuma su si zalunci ba wa kataba wanda ya rubuta wannan shine al-mughayth ibn shu'ba shine sakatara falamma qubida al-usqu qabada al-usqu kitaba yayin da wannan fasto abul harith ya karbi littafin nan ista'adana filin sirafi ila qaumihi wa mamahu sai ya nemi cewa a bashi dama zai koma zuwa garin su cikin mutanansa fa adina lahu sai annabi bashi dama fansarahu sai suka koma wannan kisa ce mashhuriya duk da isnadin ta bai tabbata warawa al-baihaqi bi isnadin sahihin ila ibn mas'ud anna sayyida wal aqiba ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa arada an yula'inahuma sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su waɗannan as-sayyid da al-aqib annabi yace ku zo ai mubahala fa qala ahaduhuma li sahibi la tula'inhu dayan su yace ma dayan karka sake kai mula'anan nan fa wallahi in kana nabiyan fala antahu la tuflihu la nuflihu nahnu wala aqibuna min ba'di in ba'di ce wallahi idan da gaske ne annabin Allah ne muka yi alatsitsi da shi yace to ba za mu tsira ba kuma ƴaƴanmu da jikokinmu ma ba su tsira ba qalu lahu suka ce masa nu'ti kama sa'alta suka ce annabi to zamu baka da abin da ka tambaya fa ba asma'ana rajulan aminan ka aika da wani mutum amintacce a cikin jama'arka wala taba asma'ana illa aminan kar ka aika da kowa sai amintacce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce la ab'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa aminin na rantse muku da Allah zan aika ku tare da wani mutum amintacce iyakar amintacce fastashrafa laha ashabuhu sai sahabbai kowa ya dinga kokarin ya za a yi ya zama shi aka aika dan ya samu wannan martaba ta cewa amintacce ne shi kowa ya dinga zuwa gaba gaba fa qala sai annabi ya ce kum ya aba ubayda ibn al-jarrah nabi ya ce kai abu ubayda miƙe falamma qama da ya miƙe sai annabi ya ce hadha aminu hadhihi al-umma ce wannan shine amintacce a cikin wannan al'umma daga ne samu wannan falalan ورواه البخاري في صحيح من حديث حذيفة بنحوه البخاري يفتر دشي ده مسلم ما يفتر دشي وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة qala mugira yace ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila najrana fa qalu fi ma qalu yace daga cikin abinda mutanen najrana suka faɗa na shubuhohin su lokacin da annabi ya aike ni sai suka ce ara'aita ma ya qara'una kun ga abinda musulmai suke karantawa din nan ya ukhta haruna dake cikin suratul maryam ko ya ukhta haruna ma kana abuki mar'a sau'in kuma kanat ummuki baghiya sai suka ce wa kad kana baina isa wa musa ma kad alimtu suka suka kuskuren fahimta saboda mun sa neman shuba ne dan me za a ce wa maryamu yar uwar haruna bayan zamanin annabi isa da mahaifiyarsa maryam akwai shekaru da yawa tsakankanin su zamanin annabi musa sai suka kuskuren tunanin cewa Haruna dan uwan Annabi Musa shi yake nufi da ya ukta Haruna ta ya za a ce ya uwashi ce suka faɗi wannan abin nan din ai ko a cikin musulmai wasu na wannan kuskuren ko jin an ce ya ukta Haruna sai mutum ya dauka ai yar uwar Haruna dan uwan Annabi Musa da ku sai ce wasu sai ce to a ƙarƙashin haka ana nufin yan uwantaka addini ba yan uwantaka bace ta jini to wannan kuskure ne ba haka bane tana da wani dan uwa ne mai wannan sunan saboda al'adar sanya sunayen annabawa a cikin wannan al'umma kamar yadda zamu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo aka gaya mushi mugira yace fa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallama fa akhbartuhu qala da nazo daga manzo Allah sai yace afala akhbartahum annahum kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ihim was-salihin alladhina kanu qablahum me yasa baka gaya musu cewa yana cikin al'adar banu Isra'ila sanya wa ‘ya'yansu sunayen annabawa da sunayen mutanen kirkin da ke cikinsu. Ga irin haka ne sunan Haruna da Musa da ire-iren sunayen suka wanzu a cikin al'adar, har bayan wajen shekara ɗari hudu aka sake sa wani ɗa irin wannan sunan, yake da kuma wata ‘yar uwa mai suna Maryam. Ko mun gani? Kamar yadda har yanzu misali ana saka wannan sunayen. Musulmai suna saka su sunayen annabawa, su ma Yahudawa da Kiristoci suna saka sunayen annabawa har yanzu kamar yadda har yanzu misali mu musulmai muke sa sunayen annabawa da Qur'ani ya ambata Ibrahim, Musa, Nuhu, Isa duk da sauransu ba wanda baka ji a cikin musulmai sannan ana sa sunayen sahabbai duk babu garin da zaka je a cikin garuruwan musulmai baka tarda suna irin su Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Jabiru da Hafsa da Aisha da Rukayya da Ummu Salama da Khadija da Fatima duk zaka ji wannan sunayen birjik sune sunayenmu sunayen iyayenmu sunayen ƴaƴanmu sunayen al'umman to zaka dan an ce ma wata ko wani dan uwan wani to karka fara tanan asalin ne sunan ko mun gane saboda ba zaman ɗaya da shi malam yace warwaina an yunus ibn bukhair an ibn ishaq qala wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib ila al-najrana liyajma'a saduqatihim wa yaqdama alayhi bi jizyati sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake aika sayyidina Ali ya je tattara zakkokin su zakkar su da kuma jizyar nan yazo da ita ya gama da asalin labarin sai ce faslun fi fiqi hadhihi alqissa wannan gaba za ta bayani akan abin da ke cikin wannan labari na fiqh fa fiha daga ciki akwai jawazu dukhuli ahli alkitabi masajidal muslimin ya halasta ahlul kitabi su shiga cikin masallaci idan bukata ta kama kamar yadda aka shigar da su masallaci kamar yadda Qur'ani yake cewa wayna hadu minal mushrikin sajaraka ba ajruhu hatta yasma'a kalamallahi babu laifi idan wata bukata ta sa wani kirista shugaba ne shi ko me zuwa danye musulunta ne kaga san da ya shigo din ba musulmi bane sai ya karbi kalmar shahada ya ga musulmi ko kuma wani wanda aka aiko ne daga cikin al'umma sai ya kawo muku wani sako babu laifi dan ya shigo cikin masallaci wa fiha tamkinu ahlil kitabi min salatihim bi hadratil muslimina wa fi masajidihim aidan idza kana dhalika aridan wala yumakkanuna min itiyadi dhalika wannan gabar tana da iskaliya ita ce cewa da ha ila ya halasta abai wa irin waɗannan baki dama su yi addinin su a cikin masallacin musulmai idan bakuntarsu ta ratsa da ranar addininsu mana sun bakunce mu kuma har sai lahadi ta ratsa ba su san ko'ina da za su je su yi sabis ɗinsu ba ba laifi a ce ta hukuma gefe cikin masallacin nan ku yi ba matsala yace amma wannan za a yi ne kawai idan ya faru so ɗaya ko so biyu ba wai a ce duk mako anan za su dinga yin sabis to mun ji ma asalin wannan gabar da ya fitar da wannan fikihun cewa mun karaci cewa babu yadda za a yi wannan abun tunda bai tabbata ba isnadance babu yadda za a kuma a tabbatar da shi kuma ha fitar da wani fikihu daga cikin sa haka idan ta kama aka sauki wasu kiristoci a wani masallaci an ba su mafaka ko za a tattauna da su sai zama ranar suna da bukatun su yi addinin su to ba za su yi a cikin masallaci ba mu kiyaye dan ba za a ambaci wato Allah da cewa yana da ɗa da mata a cikin inda aka gina dan yin tauhidi ba dan ɗayanta Allah ba sai a ba su dama su fita wani waje ko a kai su wani class ko wani wuri ko wata rumfa ko a kafa musu wata kanofi a wani waje a ba su dama su yi addinin su amma dai banda cikin masallaci eh wa annal masajidillahi fala tad'u ma'allahi ahada ba za a yi wannan dauku wa fiha anna iqrar al-kahin lil-kitabi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi annahu nabiyyun la yudkhiluhu fil islam daga wata matsala muhimmiya wanda yake ba musulmi ba kirista da yake da ilimi ko yake bauta akan kiristanci sai ya furta ya ce ya yarda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne har yanzu suna yin wannan akwai kiristoci da dama da ba sa ƙaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƴan boko masu yin wannan tunanin sun yi bincike sun zurfafa sun ga falala da daraja da kyan da kyan hali da kirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su ce maka eh sun yarda Allah ne yayi kushi sun yarda cewa shi ma apostle ne sun yarda cewa shi ma messenger ne na Allah amma kuma sun kin kalmar shahada ba su shiga musulunci ba ba su yarda su bar kiristancin su ba me sunan wannan wani wani wani wani arni din nan me yawan maganganu haka Reno Omokiri yake ci mishi koi wai san shi anan haka ne sunan ko zaka dinga jira wannan magana a bakin shi kaji kamar kamar ya tuba zaka jira wannan a bakin mawaka actors, ‘yan ƙwallo, scientist, ‘yan boko da sauransu sai su faɗo ta kalma wadda take nuna kamar sun yi itirafi da gaskiyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam amma ba su yi kalmar shahada ba, ba su bar zuwa coci ba, ba su musulunta suka kama sallah ba, to ina hukuncin wannan abin da suka faɗa, shin dai mai da su musulmai? Ya ce, malam malam yaltazim da'atahu wa mutaba'atuhu wannan bai shigar da shi musulunci ba matukar daga wannan maganar bai kama aikin musulunci ga dangadan ba ya dai faɗo wani abu da ya fahimta a wani lokaci ya yabo wani aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa lalle wannan annabi ne mutumin kirki to amma shi bai musulunta ba bai ce la ilaha illallah ba bai daina kiristanci bai daina cewa Allah ɗayan uku ba to har yanzu bai zama musulmi ba fa idza tamassaka bidinihi ba'da hadha al-iqrar in ya ci gaba da riko da addininsa bayan wannan kalma la yakunu riddatan minhu ba za a ce ya musulunta yayi ridda ba dama bai shiga musulunci wa nadhiru hadha qaulul habri al-habarin lahu wannan shine kamar yadda waɗancan wato malaman nan na yahudawa guda biyu suka faɗa wa qad sa'alahu an thalasi masail da suka tambaye shi akan wasu mas'aloli har guda uku falamma ajabahuma yayin da ya amsa musu qala suka ce nashhadu annaka nabiyyu mun yadda kai annabi ne qala yace fa ma mana'akuma min ittiba'i to me yana ku bi ni qala suka ce nakhafu an taqtulana al-yahud muna tsoron ɗan uwanmu za su kashe mu walam yulzimhuma bidhalika al-islam bai ce to shikenan kun zama musulmai ba idan kun faɗi mummunar kalma nan gaba kun yarda bai ce haka to haka yanzu zaka iya ganin wani fasto ko wani babba a cikin kiristanci za ku tattauna da shi sai ce maka shi yayi da musulunci gaskiya ne amma ba zai musulunta ba saboda in ya musulunta za a kwace duk mukamin da yake da shi da duk girman da yake da shi da arzikinsa da gidansa da motocinsa da account ɗinsa duk za a kwace ya koma talaka kuma bai shirya komawa talaka to wannan kalmar da ya faɗa na cewa ya yarda da musulunci ba shiga musulunci ba ne dan inda ya shiga to yanzu abin da ya na baya sunan shi ridda sai a mai hukuncin ridda ko mun gane wa nadiru zalika shahadatu ammihi abi talib lahu bi annahu sadiq haka nan irin wannan shine yanda abu talib yace ya yarda annabi Muhammadu gaskiya yake fada wa anna dinahu min khairi adyanil bariyati dina kuma yace wannan addinin naka yana daga cikin addini mafi alkhairi a cikin addinan mutane walam tudkhilhu hadhihi ash-shahadatu fil islam kuma sanadiyar wannan bai zama musulmi ba wa man ta'ammala ma fi siyari wal akhbari thabitati duk wanda ya tsaya ya dau izina game da abin da ke cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ke cikin labarai ingantattu min shahadati kathirin min ahli alkitabi idan zaka kristoci da yahudawa wal mushrikina da mushrikai suke shahada lahu ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bir risalati sun yarda da manzancin shi wa annahu sadiqun sun yarda gaskiya yake falam tudkhiluhum hadhihi ash-shahadatu fil islam amma kuma basu musulunta ba kamar da Allah yake cewa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun shi annabi Muhammad ba sa kareta shi amma suna jayya da ayoyin Allah wannan rashin karyata shin bai maishe su musulmi ba alima annal islama amrun wara azalika duk wanda ya lura da haka sai ya gane cewa wato musulunci yana gaba da mujarradin kace na yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da gaske Allah ne ya yi kushi musulunci ya wuce nan sai in kai itikadi kuma kai a aikace mujarradin cewa kawai eh ni sakamakon bincike na ko abinda na karanta ko abinda na gani bana ƙaryata manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma har yanzu mutum yana nan a kirista wanda ya faɗi wannan har yanzu sunan shi kirista tunda shi bai faɗi kalmar shahada ba kuma daga nan ba a ga ya fara sallah ba ba a ga ya daina zuwa coci ba ko mun gane bai canza addini ba har yanzu wa annahu laysa huwa al-ma'rifatu faqat ba wai ka san gaskiyar zancen bane kadai wala al-ma'rifatu wala iqraru faqat ba wai ka san gaskiya ne kuma ka furta ba balil ma'rifatu wal iqraru wal inqiyadu wal iltizamu ta'atihi wa dinihi zahiran wa batina dole sai ka san gaskiya ne kai ikrari ka cira tuki zuwa ga gaskiyar kuma ka lazumci da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a addinin sa a zuciyarka da kuma a zahiri ba da haka ba da duk waɗannan sunan musulmai zaka ta ji a bakunan su da yawa suna yaban cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kaza da yayi shi babban dan kishin al'umma ne babban mai tausayawa mata da yara ne babban wanda ya kawo canji ne a duniya har ma wani ya rubuta shi ce shine wato mutum mafi girman daraja a duniya kamar yadda yake cikin tafin abin nan 10 most influential men in the history of world kaga shine na farko a lissafin amma kuma wannan malamin da ya wannan har yanzu yana yana na akafirin shi bai musulunta ba ko mun gane to suna nan da yawa irin wannan wannan wani wani wani mu'jiza ne da Allah yake nunawa akan su sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah ne yake gwada musu ayoyi har sai sun gane cewa gaskiya ne amma ba dole kuma duk wanda ya gane gaskiya ya iya banta ba gane gaskiya wani abu ne kuma iya banta wani abu ne dace ne kisa ake adara cewa Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a ka gwada mana gaskiya a matsayinta na gaskiya kuma kai mana gamdakatar ka azurta mu da binta abubuwa da dama da ko a rayuwa kana sana gaskiya ne amma ka kasa bi ka kwatanta da kanka ka gani ko abin da ka san gaskiya ne amma ya gagare ka ko da yafi karfin ka ko baka da karfin zuciyar bi ko wani yanayi ya sa ka ki karba da sauransu wa qad ikhtalafa a'immatul islam fil kafiri idza qala ashhadu anna muhammadar rasulullahi wa lam yazid malam musulunci sun yi sabani idan wani kafir yace na yarda annabi muhammadu na shaida manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma bai kara ba bai ce ashhadu an la ilaha illallah ba sai yace kai ashhadu anna muhammadar rasulullah hal yuhkamu bi islamihi bidhalika kin za a ce ya musulunta ala thalathati aqwali malamai yana da maganganu uku akan wannan wa hiya thalasu riwayatin an imami ahmada Ahmad dan Hanbali ya faɗi duka maganganun uku a lokaci mabambanta ihdaha magana ta farko yuhkamu bi islamihi bidalika wasu suka ce ya zama musulmi wasaniya na biyu la yuhkamu bi islamihi hatta ya'ti bi shahadati Allah ilaha illallah ba a cewa musulmi ne sai ya faɗi ɗayan bangaren kalmar shahada ce da Allah ɗaya ne wasalisa ta uku annahu idza kana muqirran bit tauhidi idan ya gazgata cewa Allah ɗaya ne a zuciyarsa duk da bai furta ba hukima bi islami za a ce to ya zama musulmi istifa'an yace wa in lam yakun muqirran idan ko bai tabbatar ba lam yuhkam bi islamihi hatta ya'ti bi ba a cewa ya zama musulmi sai ya zo da wannan zancen walaysa hadha mawdi istifa'i hadhihi almas'ala yace nan ba za a yi wannan magana ba sai an kuma can ahkamu al-zimma wa inna ma asharna ilayhi isharatan yace kawai ishara ce kankanuwa wa ahlul kitabaini majmu'una ala anna nabiyyan yakhruju fi akhir zaman ai duka da kristoci da yahudawa sun yi ijma'i akan cewa za a yi wani annabi a ƙarshen zamani wa hum yantaziruna kuma suna ta jiran zuwan shi ne wala shakka babu shakka akan cewa ulama'uhum wala yashukku ulama'uhum fi annahu muhammadun ibnu abdullahi ibnu abdul muttalib kuma duk malamansu da suke da ilimi ba sa shakka akan cewa wannan annabin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai haƙi ya kawo riwayoyi a cikin dalailun nubuwa inda suka suka ambaci haka su da kansu wa inna ma yamna'uhum min ad-dukhul fil islam ri'asatuhum ala qaumi kaji magana me ke hana manyan kristoci jagororin su shiga musulunci shine shugabanci da aka ba su wanda shugabancin suna zuwa da ƙarfi na tattalin arziki da ƙarfi na faɗa aji da shahara ga fasto har yanzu akwai masu jiragen sama da suke hawa dan motoci kuwa irin waɗannan na alfarma luxury cars wanda suke bulletproof ba wani abu bane a gurin su dan gidaje na alfarma tafiye-tafiye su je Isra'ila su je Italiya su je ina taro duk inda ake yi na duniya za su ci da makami da kuɗi ba ganin da suke gina abin nan ɗinsu cocinan su ba ganin yadda suke mallakan ababen more rayuwa to duk in ya musulunta wannan abin ya kwace mai to ba kowa ne ya shirya ya ya ya ya bar duniya haka bal tusiral hayatud dunya wal akhiratu khairun wa abqa me ke hana su shine wato ri'asatuhum ala qaumihim wa khudu'uhum lahum da yadda mutanen su ke jin maganar su kaga mutum ya ta ƙarya ana biye mishi ya dinga faɗan wasu prophecies na ƙarya ya ce za a yi fari shugaban ƙasa wani ba za a rantsar da shi ba mutuwa zai yi ranan za ma a harbe shi a filin rantsawa bana Najeriya za ta yi kaza kullum wannan ƙarya suke ana ji ana gani fiye da shekara talatin mutane da hankalinsu da ilimin suna gani ana musu ƙarya ba sa iya cewa ƙarya ne masu zuwa cocin nan fa akwai farfesoshi akwai alƙalai akwai lauyoyi akwai ƴan boko akwai masana amma haka suke yadda a yi ta musu wannan wasa da hankalin suna ji suna gani a dinga ƙaryar cire aljani a yi ƙaryar mu'ujiza a yi ƙaryar ana magana da Allah wani ma gaji an ce fasto ya ce duk su sha kalanzir duk sun sha sun mutu wani gaji an ce fasto ya ce su fada ya hura wuta ya ce su fada duk sun fada wani gaji ya ce Allah ya ce mishi ya sadu da duk matan wannan ikkilisiyan su ɗauki ciki kuma ka za dinga zuwa mai da su yana saduwa da su duk aina duk mun san wannan labarai to kaga wannan shine khudu'u qaumihim lahum wama yanalunahu min almali wal jahi abin da suke samu na dukiya da daukaka shi yana su musulunta duniya take yana su musulunta Allah ya tsare wa minha daga cikin watin fiqhun dake wannan gaba jawazu mujadalati ahlil kitabi wa munazarati ya halasta a tattauna ayi jayayya da ahlil kitabi akan addinin su akan musulunci a fahimtar da su addinin musulunci a nuna musu abin da ke cikin addininsu na tufka da warwara bal istihbabu zalik yace kai mustahabi ne bal wujubu kai wajibi ne ma idza zaharat maslahatuhu min islami man yurja islamu minhu idan ya zama an ga cewa akwai maslaha a cikin yin haka kuma an yi za a iya samun wasu daga cikin su musulunta musamman idan wani babba wanda in ya musulunta za a samu da dama su bi sawun shi wa iqamatul hujjati alaihim da kuma tsayen musu da hujja a sa musu shubha a sa musu shakka a cikin abin da suke kai wala yahrubu min mujalatihim illa ajizun an iqamatil hujja ba wanda yake guje ma tattaunawa da su sai wanda ba zai iya tsaye musu da hujja ba ma'ana wanda bai da ilimi akan littafin su bai san usul na tattaunawa da su ba to bai dace ya tattauna da su da ba sai ya guje wa haka ya tsaya iya abin da zai iya tattaunawa da su tana buƙatan wanda ya san ilimin littafinsu ya san abin da ke cikin littafinsu na kurakurai da tufka da warwara ya kuma san usul na tattaunawa ya ce fa yuwalli zalika ila ahlihi sai a ba masana wanda za su iya saboda haka ba kowa ne zai ce bari ta tona da yan bid'a ko ya tona da kristoci ko yahudawa ba sai wanda yake da ilimin haka wal yakhlu wal yukhalli bainal mati wa hadiha wanda bai iya ba ya kyale al mati raquma wa hadiha da mai koransu wal qausi wa bariha ya kyale abin nan wato kwari da baka a hannun wanda ya iya harba su walaula khashyatul italati la dhakarna min al-hujaj allati talzamu ahli al-kitabayn al-iqrar bi annahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bima fi kutubi yace ba dan kan mu tsawaita zance ba adda ma riga an tsawaita ka tsawon ya wuce haka da na bayyana a daidai nan wajen hujjoji daga cikin littattafan su daga cikin kwarantiyawa da da matu da waye da waye kawo hujjojin da za su lazumta wa Kirista dole ya gaskata cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi wama ya atakidunahu bima la yamna'uhum daf'u zan faɗi daga cikin abin da suke kudar cewa abin da ba za su iya tura wannan gaskiyar ba ma yazidu ala mi'ati tariqin sai na kawo hujja guda 100 wa narjumi Allah subhanahu ifradaha bi musannafin mustaqillin ina fata Allah ya ba ni dama na yi wannan kuma ya yi ɗin. Allah ya ba shi damar kuma ya yi rubuce-rubuce a kan haka, bisa abin da malaminsu ya koya musu Ibn Taymiyyah Allah ya gafata musu gaba ɗaya, Ibn Qayyim ya yi rubuce-rubuce da suka shafa haka, kamar a cikin littafinsa a hakamu alin zimma wanda mujalladi ne guda biyu littafi ne mai daɗi kwarai da gaske. A cikin wasu wurare ma waɗanda ba wannan ba ya ainihin tattauna akan haka. Wadara baini to zai buga mana misali a aikace yace wadara baini wa baina ulama'ihim munadaratun fi zalika ce wata rana mun taba tattaunawa da wani cikin malaman su akan haka akan gasgata akan cewa a cikin littattafan su na kristoci akwai abin da yake gasgata annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda suka iya dole su gasgata to ina ganin bari mu bar karatun a daidai nan saboda kan gaba ne dan kama shiga gaba ce doguwa mu shige ta ba mu kai karshen ta ba kuma lokaci zai kure mana kafin mai nisa akai insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi